أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه حق قدر دار الأزم a karatun mu da ya gabata ina ganin zan iya tuna mu a cikin hadisi ko in ce a karshen hadisi na ashirin da ɗaya za mu tashi a farkon hadisi na ashirin da biyu muna fata Allah ka santa abin da za mu faɗa yayi da abin da Allah ke sa faɗa kuma ya tirishi alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim الحديث الثاني والعشرون حديثنا عشرين دبيو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كرب رضا أبي هريرة الله قال سيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي شغبا صلى الله عليه وسلم يتي لا يهل للمرأة بايا هلتا غمتي أن تسوم تي أزمي ننافلة وزوجها شاهد كما مجلتنا نن إلا بإذنه سيد إذننسا wala ta azan fi baiti kuma kada ta yi izini a cikin gidansa illa bi izini sai dai da izininsa rawahul bukhari bukhari ne wato hadisi salisu wal ishirin hadisi na ashirin da uku an an bin malikin an karɓo ga anas malik radiyallahu anhu an qara masa da qala yace sa'altu sa'altu imra'atun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata mace ta tambaye shi wa sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati a cikin lamarin macen da tara fi manamiha da take gani a cikin baccinta ma yarar rajulu na abin da namiji yake gani kala sai yake taktasilu ita ma za ta yi wanka rawahul bukhari wa muslim bukhari muslim ne suka rawaito hadisin ruwa biyu wal ishirin hadisi na ashirin da hudu ana aisha radiyallahu anha an karo na aisha allah ya kara mata da kala ta ce an na rajula lalle wani mutum sa'ala rasulullah sallallahu ya tambayi shi ba sallallahu alaihi wasallam anir rajuli game da namiji mai jami'a ahlau da yake ma'amalar aure na jima'i da iyalinsa sun mai yuksilu sannan yuksilu a yi kasala gare ga jikinsa ma'ana ya ji jikinsa ba ƙarfi hali hal alaihi malgusilu shin bacci wanka na waje ba a gare su ko aisha ta jalisatun na aisha tana zaune a wurin fakarar sassan sun shiga suka mace inni la'afal zalika lallani in aka ta haka ana ni dinnan wahazihi da wancan wanda take kusa da ni haka ثم لم تسل تنمي وانكه رواه مسلم مسلم الحمد لله الحديث الثاني والعشرون حديث ذا مكرن تانا أشير النبيو عن أبي هريرة عن كورة أبي هريرة رضي الله عنه أن الأرى مسيدا شي أبي هريرة والصحاب من زن الله ينسل الله سنة الله يمسى بيوة shi ne yake kula da harkokin ajiyar dukiyar zakka da sauran abincin zakka a zamanin shugaba sallallahu alaihi wasallama akwai sanda aka bashi ajiya sai wani bawan Allah ya zo dattijo da dare yana kokarin kamar zai ɗiba kayan zakkan da aka ba sai na abi wurin ajiya sai mashi abi wurin zai firgitar ya tsawatar masa sai dattijo ya ce ka taimaka min ban da abin da ce iyali na ne kaza da kaza dinga roƙo to sai abi wurin ya ce na yadda zan baka amma kar ka sake dawa sai ya bashi bayan ya tafi ba shi gari ma sai sake bayan ya tafi da gari ya waye da safe abi wurin bayan sallah asuba ya je gaishe da shugaba sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ne yake sai gaisa sai manzon Allah ya ce abi wurin ya ba kwannan naka na daren jiya da tije da ta cika ya rasulullah wallahi ko haka aka ji wani bako ya zo gashi gashi gashi manzon Allah sai ya murmushi da fuskar nan tasa da arhoshirin nan nasa mai albarka sai manzon Allah ya ce mishi ai yau ma zai dawo da dare hakan ko aka sai da dare sai ga wannan tije ya sake dawo abi wurin ya hana shi abinci da ya matsa abi wurin ya sake diba ya bashi amma a bai hore da ya mishi gargaɗi daga yau da ya sayo kaka sake dawo ba zan baka ba shi kenan suka yi haka da gari ya baya a biyu da suka sake haɗuwa da shugaba sallah ya sama sai a biyu da ya ce yanzu na jiya ko abin da ka faɗa ya tabbata ya zaɗo kuwa to sai ya zama to a biyu da ya ce wannan da ce ai na faɗa maka yau ma zai sake dawowa sallallahu alaihi wasallam to da aka yi haka dare na sake sai ga mutum ya dawo karshe a biyu da ya hana shi yayyayi Aliyu ya hana shi abincin daga ƙarshe ya ce ka taimaka min da zai ban sake dawa ba kai zan ma baka wani tukuici na wani sirrin da Allah zai kare daga sharrin shida Aliyu da ya ja ka sai ji daɗi sai ya dan ɗiba masa kaɗan sai ya ce masa ba am sai cika ka koya ma ƴaƴanka ayatul kursi wannan aya da take cikin alqur'ani wacce ake mata kiyaye da ayatul kursi Allah zai kare iyalanka daga ƴaƴanka da iyalanka daga sharrin shedan abubuwan cutar sai Aliyu ya ji daɗi da gari ya waye suka haɗa manzon sai ce ya sunna kaji kaji abin da ya faru ya zo ji har ya ma bani wani sirri da ayatul kursi na koya ma ahali na Allah zai kare su shirin shi sai manzon Allah ce sadaka ya faɗi gaskiya sadaka wa huwa kazuban amma kuma makareci ne sai manzon sai ce ai shedan ne shedan ya bani kariya shedan ce ba kwa to kaga anan wurin iko Allah ashe mutumin banza ma akan samu wata rana ya faɗi alkhairi ya faɗi gaskiya ke tunda ai babu shaidani kamar shaidan to ma ga yau ya faɗi gaskiya to da haka wannan hadisi na koyar da mu abubuwa da yawa a daga cikin yana mana mutumin kirki a mutumin banza wata rana zai iya zama mutum zai iya wani abu na alkhairi kenan kuma hadisin abiyu mulamu shi ibrahim da daga ya taɓa kawo hadisin ya tara ne shi to kaga ashe wannan hadisin na koya mana alkhairi ana iya karba a wajen kowa ko da mutumin banza ne sai shehu ibrahim ke cewa kaga mu tijjani da muke yinta ko da shehu tijjani shaidan ne to ma yi tijjani kuwa domin alheri ya kawo mana domin ga shaidan ya kawo alheri an karba dole shi shaidani ne to da haka Allah ne ka samu dace albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallam an abiyo ta aka wurin radiyallahu ta'ala kara masa da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala yace la yahillu lil mar'ati bi halatta ga mace an ta suma ta yi azumi nan ana nufin azumin nafila ne ba na farilla ba ba ramadana ba wa zauji ha shahidi in zai mijinta yana nan wato abin da ake nufi yana hadirin kenan ake nufi yana halarta a gari to ya halatta wato wajibi ne ba ta za ta yi ba illa bi izini sai da izinin sa wala ta azanti kaga anan shari'a tana nuna muhimmancin miji kenan azumin nafila ma in bai yadda ba Allah ma bai yadda ai ba in ai kuma Allah ba zai ba da lada ba kuma Allah zai rubuta ma zunubi kaga azumin nafila ne amma ba da farula kaga nan yana ƙara nawa da kima da martabar miji iyaye su koya wa ƴaƴa da sauran mutane malamai su koya wa ƴaƴa ɗalibai kaga sanin darajar mazaje kenan to haka mace san darajar mijinta kuma anan masana suke cewa malaman usul suka ce a ka'ida mace idan da ana binta azumi na farilla ramadana gidan mace ba saboda haila ko wani makamancin abu haka sai za ta yi mijinci ban yadda ba wata ran za ta yi ce ban yadda ba to masana suke cewa duda ba a so a jinkirta ramuwar azumi saboda halin rayuwa na mutuwa da tana iya zuwa a wani lokaci to amma dole za ta bi mijin a haka sai idan ya rage adadin kwanakin sun zo daidai da kwanakin da wani azumin zai zo na wannan shekara misali ana bin mace azumin bara guda biyar sai kasance watan azumin bana ya kusa to ba dama ta yi inda mijin bai yadda ba sai dai idan ya rage sauran kwana biyar a fara azumin bana kuma ana banta azumin bara guda biyar to anan in mijin ya ce ban yadda ba to anan kam shi ma Allah ya ce masa bai yadda ba to anan bai sai hana ta ba to amma idan ya rage kamar sauran kwana ashirin saura wata hudu saura wata hudu saura wata uku duk sai ta yi biyayya ga miji to wannan shine abin da yake akwai yana da kyau yan uwa a fahimci wannan dan mata su ƙara biyayya ga mazaje wala ta azan fi baitihi kuma kada ta yi nemi izini kada ta yi izini a cikin gidanta illa bi izin sai izinin sa ma'ana kada ta ba da izinin wani ya shigo cikin gidanta ba muharramanta ba sai mijin ya yarda kada ta yi izini a yi amfani da kayan mijinta ko wani abu na mijinta sai da izinin sa duk wani harkokinsa kada ta yi ta rika yawan shiga tana yi wani ko sadakan abinci za ta rika bayarwa ta sanar da mijinta tunda ai abincinsa ne ba izinta ba abincinta ba to wannan shine abubuwan da ake nufi Allah ka samu dace albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallam rawahul bukhari bukhari ne wato hadisi sadis wa ishirin hadisi na ashirin da uku an anas bin malik an karɓi anas dan malik radiyallahu anhu ya ƙara masa da ƙara yace sa'alat imra'atun wata mace ta yi tambaya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shugaba sallallahu alaihi wasallam filmar ati game da macen da take tara fi manamiya take gani a cikin baccin ta ma yarar rajul abin da namiji ke ma'ana mafarkin da aka gama ni da yake nufi kala sai yace tattasa ita ma ta wanka rawahul bukhari wa sahih bukhari da muslim suka rawaito kaga anan yana nuna mana in mace ita ma ta mafarki tana mu'amala aure da wani namiji to in ta farka za ta yi wanka amma idan ta farka ba ta gama niyya a jikinta ba to a ka'ida ba sai ta yi wanka ba mace ta yi mafarki tana ma'amala aure da wani namiji ko mijinta ne ko wani suna alfafuwan ko suna ma'ana ma'amala aure na jima'i a bacci tana mafarki da tashi sai bata gaima ni ko kaɗan a jikinta ba wani abu da ya zuba to a nan ba sai ta yi wanka ba insha Allah haka namiji ma in yi irin wannan mafarkin bai ba komai babu komai ha ko a watan azumi ne mutum ya mafarki yana ma'amala da mace to da rana sai ta shiga maniyyar kuma a nan a jikinsa to ba sai ya rama azumi ai maniyyi ne ai mafarki ne ba da gaske ba ne to wannan shi ne abin da za a kula ko kuma mutum ya yi mafarki cikin dare da ya tashi sai ga mani a jikinsa kuma lokacin sahur ya wuce har da har an yi sahur to anan ma azuminsa sai ya dora da azuminsa da ɗore amma zai je wanka wannan ba zai shafi azuminsa ba insha Allah Ah, ko kuma misali mutum yi mu'amala aure da matarsa to sai zamanto suka kwanta bacci zuwa asuba za su yi wanka to sai zamanto kafin asuba bacci ya masu nauyi har suka makara sai da suka tashi za su yi kokarin yin wankan janaba su yi sahur sai sun ga ai an riga an kira a sa karamin da sun riga sun makara ba za su samu damar yin sahur lokaci ya kuri ga mani a jikinsu amma tun kafin sahur din tun kafin alfijir ya keto suka gama mu'amala auren to kaga nan cewa babu laifiya su ci gaba da yin azumin sun dore kawai wanka sai a lokacin to amma idan ya kasance kuma ma'amala auren suke yi da shi da miji- da shi da matarsa suna ma'amala aure na jima'i har lokacin sahur yayi ko kuma ana cikin yin sahur din suka kama ma'amala aure shi da matarsa suna jima'i har ya kasance har alfajir ya keto suna sirga sun yi sahur din amma suna cikin jima'in har aka yi asarar kirminan nauni to a wannan lokacin aka yi asarar kirminan nauni suna cikin ma'amala aure to sai sun rama azumin nan na wannan yinin da aka wayi gari sai sun yi azumi guda 61 a mazaban malikiya maza su maza abubuwan suka ce su yi guda 60 kadai mana kuwa sai ya yi 60 60 to haka wannan shine sai yan uwa a kiyaye musamman wasu lokuta wanda ake samun sakaci duk mutumin da suke azumani ya zo masa a watan azumi sai ya yi sittin wannan shi ne Allah ka samu dace albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallam a rawahul bukhari wa muslim bukhari wa muslim suka ce al hadith rabi wal 20 hadisi na 24 an aisha radiyallahu anha an karuna na shi Allah ya kara mata da kala tace anna rajula lalle wani mutum sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi wasu anna rajuli game da namijin da fi jami'a ahlahu da yi jima'i na mu'amala aure da iyalinsa matarsa kenan sun mai yuksilu sannan yuksilu sai aka yi masa kasala ma'ana ya ji kasala a jikinsa eh to shin hal alaihi malgusul shin za su yi wanka abin da hadisi yake nufi shine mutum ne ya jima'i da matarsa amma maniyyi bai zo ba bai yi inzali ba ko ya kawo maniyin ita bata kawo ba ko ta kawo shi bai kawo ba ko kuma dukkanin su su kawo maniyin ba amma dai sun yi mu'amala auren al'aurarsa ya shiga cikin al'aurarta ko kuma ya taɓa al'aurarta to a nan shin za su yi wanka to wannan tambayar da aka yi wa sallama eh, namijin ya yi haka sai kasala ta zo masa manni bai zo ba to sai nana aisha wajen aisha wa aisha ta jihar sistan nana aisha tana gefe to a tana zaune fa kala sun sun sun ce in ni la afal zaka eh ni ina aikata haka ana ni din nan wahazi da wannan inu na aisha sun mun sa sulu sannan ni wanka daga wannan hadisi yana cewa namiji in yi ma'amala da matarsa kai ko da zina ne ma tunda ai ba aure ne kadai in aka yi jima'in aure ake yin wankan tsarki ko mazinata ne suka yi sun yi wankan tsarki Eh, wannan sabon Allah da suka yi kuma yana ta a rubuce to wannan to shine ma'ana idan mutum yi mu'amala aure da matarsa ko da ma da ina alfasha ne suka yi to sai an yi wankan tsarki ko da ba a fitar da maniyi ba to abin da ya faru akwai hadisi manzon sallallahu alaihi wasallam da ya nuna cewa a alma'u bil a- alma'u bil ma'i ma'ana ruwa sai da ruwa Me ma'ana sai inama alma'u bil ma'i au a, ma'ana sai ruwa ya fita ake amfani da ruwa ma'ana abinda yake hadisi yake nunawa au kama kala alma'u min alma yawwa idan janaba ta- in za a yi wankan janaba to a tabbata maniyyi ne ya fito to akwai ɗayan hadisin kuma da ya shafa wannan hadisin dama shi hadisi na mazan Allah sallama idan a za a aiki da shi sai ya cika ka'idoji daga ciki sai an duba babu wani hadisi da ya shafe shi na biyu shin hadisin baya daukan wata fassara na daban da sai an yi la'akari da haka ko kuma shin hadisin babu wasu hadisai da suka fi shi inganci wanda suka yi akasin suka yi kishiyantar abin da yake faɗa to duk wannan ana la'akari da su to akwai hadisin manzo Allah sallama da wata rana zamanin sai na Umaru zai da dan sabita yake wa'azi a masallacin manzo sallama kan cewa mutum da matarsa idan suka yi mu'amala aure ko mani bai zuwa wasu sun yi wanka to sai na Umar da ya ji sai ya kira shi ya ce in bai daina yin wannan wa'azin ba sai ya gane shi ya ma annabi ƙarya manzon Allah sallama bai taɓa faɗan haka ba to da aka yi haka sai shi abi hurairah sai shi sai zai zai dan sabitin ya ce wallahi manzon sallama ya taɓa faɗa aka dinga jariya sai na wuri tambaye sahabai sahabai suka ce babu wanda ya taba jin manzo Allah ya faɗi wannan magana to da aka yi haka sai sai na ali ce lamarin addini irin wannan ya ya amiral mu'minin zai wahala fahimta a tambaya gidan manzon Allah cikin gida aji sai sai na umar ya aika wani daga cikin sahabbai wanda yake da da halaccin shiga ciki to gidan sai ma'ana kamar wanda yake da ban harami ne ga yawanci cikin gidan kenan ma'ana yana iya shiga ya aiki ɗaya daga cikin sahabbai da ya shiga sai yana shiga sai ya ci karo da na hafsa ya tambaye ta ce ta ce ban sani ba ban sani ba sai ya dawo ce ya amir mun ta ce ban sani ba na tambaya yanzu a cikin gidan na tambaya hafsa na samu hafsa ma na tambaya ta ce wannan magana ba ta sani ba ta sai sai na mu ce ah to kaga maganar nan da ya tabbata dai bai faɗa ba in ka sake faɗa sai na zane ka sai sai na lissa ce ya amiral mu'minina tunda matan nan suna da yawa a tambayo wata matan a cikin gidan mana a ji kila ya taɓa kila wasu tsari cikin ta sani sai ce kuma haka ne ya aliyu sau a ji a tambayo a sake tambayo ta da aka shiga aka tambaye na na aisha da na aisha ce ta ce kwarai kuwa an yi haka an yi haka an yi haka domin hakan yakan faru da ɗaya hakan ma ya taɓa faruwa da manzon sallama da ɗaya da cikin mata yansa kuma sun yi wanka to sai mai ɗan tambaye mai ɗan aikin sai ce ko ke ce ma ya aisha sai ta raba fuska ta ji kunya to da haka ala ayi halin sai ya zama to da aka zo aka faɗa sai na umar zai ce a to ashe mu ne muka yi kuskure lallai kam idan mutum ya ma'amala aure da matarsa ko bai mani bai fito musu ba to lallai lallai ya tabbata da sun yi wanka idan ta karki ta zana fakar waje bargusul hadisin kenan da ya karafa wani to kaga wannan wannan hadisin na shawa yayi kama da wannan kenan wanda nake karantawa na Aisha tana gefe a wannan ruwaya ta ce manzo sai ce tabbata muna yin haka kuma muna wanka da wannan to da haka ala ayi halin dai yanzu matsayin da ake kai shine inda mutum ya ma'amala aure da matarsa ko da a ce mani bai zubo ba to lallai sai ya yi wanka in dai har al'aurarsa ya taɓa nata to dai sai sun yi wanka wannan shine abin da yake akwai alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa abin da muka faɗa ya ji abin da ake so faɗa kuma yadda shi alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam